أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى مسلمي يومنا لهدي بيو قوة تقوت هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2019 satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 54 zuwa aya ta 55 a yau ma da yarda Allah nan zamu tashi muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shiri jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah ya karbi rayukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ga dukkan alamu kuma wannan shine tafsirin mu na sati sati na karshe sai watan Ramadan in Allah ya nuna muna za mu fara karatu insha Allah tun ranar farko daga karfe uku na marece zuwa karfe hudu da yarda Allah in Allah ya ba mu iko Allah shi amince muna malam Allah ce wa kadhalika nufassilu al-ayati
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin wa kadhalika Allah yace kamar bai kama bayyana ma zukira kamar yadda mun kai maka bayanin abin da ya gabata kamar yadda mai jalali ne ya kawo shi nufassilu ay nubayyinu muke bayyanar da ayoyi annunu huna litta'zim tana nuna girmamawa Allah subhanahu wata'ala yana girmama kansa a wani lokaci zai kawo domiri na ta'zimi a wani lokaci kuma bai kawo domiri na ta'zimi an gane ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah yana magana ne da wa girmama kanshi yake yi ko ba haka ba to nan ba da yace wa kadhalika nufassilu ayat kamar yadda muka yi maka bayanin ayoyi daki daki muka yi bayanin su an gane ko li yadhhara al-haqq in ji malamai shine ta'lili don gaskiya ta bayyana fa yu'malu bihi in ji mai jalale ne ayi aiki da wannan alqur'anin ko wannan gaskiya wali tastabina sabilul mujrimin dan saboda hanyar mujrimai waɗanda suke mabannata wannan hanyar ta su ta bayyana an gane ko mun yi bayanin ka'idodin hadda a wancan sati da ya gabata wato a cikin alqur'ani yana daga cikin abin da zai taimaka ma hafizin alqur'ani ya kasance ya san ka'ida ta harda alqur'ani za ta taimaka mishi misali wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha to cikin alkur'ani gaba ɗaya kaf in ji malaman har da alkur'ani min ba'di mautiha guda ne tal sauran kuma ba'da mautiha ne idan kaga gane wannan ka'ida yana taimako mai yi bai hadda alkur'ani a cikin suratul ankabut kawai an ka kawo min ba'di mautiha duk abin da ya saura kai sai ka ce ba'da mautiha ka huta ina fata an fahimce ni wannan zai taimaka ma hafizin alkur'ani walitastabina sabilul mujrimin saboda hanyar mujrimai ta bayyana mun yi bayanin hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hanya ta mujrimai ya nuna hanya ta Allah dai ce kamar da zo cikin hadisi wanda mun yi bayanin sa kuma hadisi na Auf dan Malik yayi bayanin yadda mutane za su rarrabuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi guda za ta shiga cikin al'ummarsa sauran kuma dubu za su shiga Allah shi mu da tsari malaman da sun ka za'afa hadisi na Auf wato Auf bin Malik ba su da wani hujja amma sabanin da an ka yi da yake cewa wala taf wallazi nafsi biyadihi da taftariqanna ummati waɗansu fassara shi umma umma ta da'awa ake nufi kinan ba sai wanda suka karba mishi ba an gane ko to shi yasa sun kace fin nari kinan kinan ba su tabbata a cikin wuta domin in sun karba ma kiran manzo in ummatul ijaba ne ba za su tabbata a cikin wuta ba za a fitar da su amma in yana nufin ummatud da'awa ne gaba daya to fin nari kinan za su tabbata a cikin wuta dan haka ne bambancin zai zo an gane ko da ya kire aljama'a kuma ba ana nufin jama'a ba wata jama'a da wata ƙasa a'a waɗanda za su yi aiki da abin da manzo zo da shi sawa'an sun ɗauki suna na wata ƙungiya sun saka ba kansu ko ba su saka ba abin da za su aiki da shi don sunan ƙungiya abu ne wanda ana iya canza shi ko ba haka ba to in ka ce ƙungiyar ka ita ce sai ƙungiyar nan ta dare gida biyu sai suka bar ta gaba ɗaya suka koma wata ƙungiya to kaga kun tashi daga ta aljanna kun koma cikin wutar jahannama ya kamata mu fahimci wannan da kyau Allah ya gane da mu malamai su yi sabani cikin adadi da an kace shin 72 ana nufin adadi mai yawa kamar da yazo istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan ai ba 70 marratan ba ko alfa marratan yayi musu ai ba za a gafarta musu ba to amma malamai su sun ce adadin zai tabbata haka suka ce a'a adadin an kawo shi ne don nuna yawan sabanin da zai zo ga al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da mahadda alqur'ani suka cewa al-mujrimina kalimata al-mujrimin wato ta zo a cikin alkur'ani da ya'un da nunun so wuri sha tara amma almujrimuna ta zo wuri goma sha uku amma duk inda ta zo kafirai take nufi sabanin kalima ta fasikina da fasikuna da kafiruna da zalimina su suna iya zuwa da ma'anar kafiri wanda ya fita daga cikin musulunci wani lokaci suna nufin mutumin da bai fita daga cikin musulunci ba amma kalima ta almujrimun da almujrimin duk inda ka ji ta ana nufin kafirai wanda ba su yi imani da Allah ba Allah shi muna tsari dan haka dai wannan kalma tana da muhimmanci mutum zai yi maudu'i na alqur'ani malaman lugu kuma sun kawo ta tana iya zuwa sulasi ana iya cewa wato jarama fa huwa jarimun ana cewa ajrama fa huwa mujrimun a cikin yaren larabci amma alqur'ani bai kawo sulasi ba sai dai ruba'i dan a fahimci wannan da kyau ko kuma wani lokaci illa annafiya ta gabace ta tana nufin ba shakka la jarama annahum fil akhirati humul khasiruna an gane ko wani lokaci tana nufin daukan mutun ya aikata wani abu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ala nan tayi ta'addi da ala can kuma ba ta yi ta'addi ba dan haka ne kalmar ta zo cikin alqur'ani wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya gane da mu sai Allah ce qul inni nuhitu قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل كتيد سوياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يسد ساقوان الله ko kuma kai mai da'awa wanda ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam an gane ko ƙulka ce inni nuhitu ni an hane ni an gane ko an a'budan ladina tad'una min dunillah in ambaci ko in kira ko in bauta ma wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah wannan aya tana daga cikin mutashabihatul alfaz an gane ko wato akwai tamkarta ko ƴar uwarta a cikin suratul ghafir qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah nan qul la attabi'u ahwa'akum a cikin suratul ghafir qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani albayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin da haka sai an yi hasara an gane ko da haka sai kai hasara saboda har da alqur'ani nan qul zai zo baya can kuma wato lamma ja'ani albayyinatu min rabbi qul kace inni nuhitu an haneni wa ya hana ya kamata a samu wanda ya hani ko nuhitu an hane ni waye ya hani shine Allah subhanahu wataala ya hana ayi shirka a cikin ayoyi daban-daban ko ba haka ba yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba fala tad'u ma Allah ilahan akhara fatakuna min almu'azzabina kaga kada ka ambaci wani wanda ba Allah ba kaka ambaci wani tare da Allah subhanahu wataala kaga kenan Allah ne yayi umurni la taj'al ma Allah ilahan akhar fataq'ud mazmuman makhdula Allah ne yayi hani kenan da an kace nuhitu an hane ni ina fa'ilin Allah shine Allah subhanahu wataala dole in ka shiga ayoyin cikin alqur'ani ayoyin alqur'ani zaka ga hanka kulli nuhitu an a'budu alladhina tad'una wadanda kuke bauta ma nan kira ana nufin ba kira ba kira na da'awa an gane ko kira na ibada shi yasa waɗansu malamai suke fassara addu'a nan da ma'ana al'ibada domin addu'a yana zuwa wani lokaci da ma'ana ta wato al'ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin an gane ko an hane ni in ambaci ko in kirayi ko in yi ibada in hada Allah da wani ko in bauta ma wani Allah min dunillahi wanda ba Allah ba kina Allah subhanahu wataala shi kadai abinda kalima ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam take tabbatarwa to dan haka an ce an hane shi bauta ba wanda ba Allah ba wa aka yi masa umurni ya bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kenan balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin qaddama al-maf'ul bihi li yufida 'ala al-hasr shi kadai Allah za a bauta ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna dan haka mafhumin aya yana nuna ba abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun domin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tabi'a ce gare shi kawai ne ce to ai an ce inni nuhitu to ai ba a ce inna nuhina ba kuma ka kawo ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum Allah ya kyauta da haka kul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah kul kace da su la attabi'u ahwa'akum bazan bi son ranku ba an gane ko to an ce son rai ai guda wato guda ne soye soye rayukan ku za a cewa komai za a cewa ban san dai yadda za a ɗaukar jam'i ba shi dai son rai guda ne mufradi to ahwa an gane ko jam'i ne na son rai to soye soyen ransu za a ce ko soye soyen rayukan su malaman hausa muna jiran ku sai kun ba mu fatawa sannan mu yi aiki da ita an gane ko dan haka dai kalima ta al-ahwa'u malaman larabci suka ce wato mufrad kishi shine al-hawa al-hawa asluhu hawayun ya kunce ta zo karshe to amma a larabci wani lokaci harful illa ko wani harafi in ya zo ana canza shi sai a mara shi wani harafi kaga kalima ta aliyun asluha aliyun daga ala ya'lu ne to saboda wato ita wawan ta tsarrafat fil akhir sai aka dauke ta aka sanya ta cikin ya'un sai aka mai da su ya'un gaba daya wasu sun ce ya'un ita ce karshe aka mai da wawun ya'un ko kuma a'a wawun in ce guda biyu an kai tasrifi saboda sun fi sauki a karshe da a ce aliyun sai a ce aliyun ya fi sauki an gane ko to dan haka dai a takaice kalima ta al-ahwa tana nufin son rai sai ka san asalin kalima cikin larabci zai taimaka ma wajen binciken ta cikin kamus sai ka san yadda kamus yake tafiya sannan zaka iya bincike cikin kalima wani kamus ana farawa ne da a sannan a sai zuwa gaba wani kamus irin mu'jam na al'ayin na Imam Ahmad bin al-Farahidi shi yana fara wani da wato huruful halqi shi da ya fara sai fara da harufan da ke fita daga makoshi har ya kawo waje to kaga ba ko da ilimin wannan ba ko ba haka ba binciken shi yana da wahala wadansu kuma suka ce a'a a dauki babi na harafi sai a fara da harafin da zai fara kaza sai a yi babi a zo harafi na baya wannan zai basar da dalibi shi yasa mafi yawancin qawamis yanzu suna amfani ne da harafi na farko sannan na biyu sannan na uku irin su mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira da mu'jamul kabir na majma' al-lugha al-qahira da mu'jamul wajiz na majma' al-lugha al-qahira dalibi dai zai bincike saboda ya gano az-zawaid da haruffan da aka canza kaga hawa hawayun sai ka dibe ta cikin ha'un wawun ya'un in ka je sai neman ta wajen hawa ha'un wawun alhamza ba za ka same ta ba domin ba nan ne asalin kalimar yake ba shine yake ba dalibi matsala kamar qala sai ta dibin shi wajen qala a'a wajen qawala za ka dibin shi domin qala ya kulu ne khafa za ka diba shi wajen khawafa ne da mun kha wa fa domin alkhawfu ne haka ne ake binciken kalima wannan kuma dole sai ka kusance malaman lugha dan haka dai qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah an hane ni in bauta ma abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba wato al'amru wan nahyi shari'a an gida ta akan umurni da hani shi yasa wani ɗaya daga cikin ɗalibai a Jami'ar Islamiyya bil Madina al-Munawwara ya rubuta littafi in ban in ban manta ba a 1980 al'amru wa dilalatuhu ash-shar'iyya wa atharu dhalika fi ikhtilaf al-fuqaha ka san yadda umurni yake ma'anonin da yake ɗauka in ka karanta Dr. Mulatif Muhammad Salih Malik ya yi butu akan wannan an gane ko ɗaya daga cikin ɗalibai wato ‘yan uwanmu kuma yana a garin maraɗi yanzu Sheikh Abubakar Salih yana nan ga rubutu kan umarni a cikin shari'ar musulunci ka san irin yadda yake babi ne mai faɗi to kuma kana iya kai bincike na kan nahayi tun da ba a samu wanda ya kan nahayi ba kana iya kai cikin shari'a ta musulunci kuma kana iya kai a cikin alkur'ani sai zaman tun mawdu'i ne na alkur'ani da dai zaka dube shi da zaka ga akwai abubuwa daban-daban daban-daban an gane ko an hane ni in bauta ma alladina tad'una min dunillah to guba ka ai ba su da hankali bai dace a ce alladina ba in ji malaman lugha ya kamata a ce allati tad'unaha min dunillah domin asnam abu ne wanda bai da hankali sai waɗansu malamai suka ce eh duk da yake bai bai da hankali tunda akwai lata akwai manata akwai uzza daga cikin abun da suke bauta ba ko ba haka ba afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al untha tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan to in mun dauke ta asma ko mun dauke ta manata da uzza da uwa lata babu ba abubuwa ne masu hankali ba to me yasa aka ce musu alladina tad'una min dunillah wadansu malamai suka ce a'a da an ka kira su alladina tad'una min dunillah wato shaydan da tawagarsa domin shi shaydan mufradi ne yana da hankali to amma Allah ba zai girmama shaydan ba dan ya ce ma'suman madhura da haka ba a ce mashi shaytan alladina wajen girmamawa sai dai shaytan yana da tashi tawaga innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi sa aka ce alladina tad'una min dunillah an gane ko domin bauta ma gumakan da aka yi karshen bauta za ta koma zuwa gawa za ta koma zuwa ga shaytan in mun fahimci wannan sai waɗansu malamai suka ce a'a abin da ya kamata mu kalla shine cewa su gumakan nan suna fahimta ga Allah abin da ba mu fahimta kenan da an ka ce alladina an gane ko shi Allah nan in yayi musu magana za su ji za su fahimta to shi yasa kira su alladina an gane ko ba tare da hankalta mu su sun dauke su ba abubuwa ne masu amfani su ko ba za su amfani su ba haka waɗansu malamai suka faɗa قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم كتي بزن بصرا كبا أنغانيكو صري نسكي صن أبي شيكو صري أبن بوتاني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يا بصر ششيري أبن بوتا أهواءهم صرا سينا ديوا سنا صري وجن بوتا مغماكا سنا صري وجن إبادة سكي takaitan takaitawa dai son rasu abu ne mai yawa za mu ɗauki ayoyi daban-daban za su nuna muna waɗanda abubuwan nan na son rai da suke bi suna da yawa in ka diba cikin aƙida akwai su cikin ɗabi'o'in su akwai su cikin ababen da suka sha akwai cikin ababen da suka ci akwai duk sun kirkiro son ransu sun kawo cikin addini sun sanya ina fata an fahimce ni kina da haka da za ka ɗauki misalai za ka same su bauta ma gumaka son rai ne ko ba haka ba ababen da suke ci son rai ne sun danganta wani zuwa ga Allah sun kashe 'ya'yansu sun danganta zuwa ga Allah duk wannan son rai ne wala tattabi ahwa alladhina كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون an gane ko shi yasa da awata fi komi wahala domin ita da awata tsayu ne akan ka hana ma mutane abin da ransu yake so kai musu nasiha ko kuma ka hana su abin da suka saba suka iske iyayensu da kakanni suna aikatawa shi yasa da Allah ya baka da'awa babu aikin da fita wahala domin abu biyu kake yaka shine ka yaki abin da mutane suke so abin da ransu yake so kaga akwai matsala abu na biyu abinda mutane suka saba aikatawa an gane ko gadin gadin kakan kakan sun gade shi suna aikata shi an gane ko kai ka zo ka ce su bashi bayan sun saba shi shi ko malam Bahaushe ce sabo turken wawa akwai matsala ko babu shi yasa mai da'awa ba yadda za a iya zama lafiya dole sai ka ji maganganu ga sunan dai Allah subhanahu wataala ya ba mu hakuri dan saboda aikin mai wahala ne qul la attabi'u ahwa'akum Allah ya sauƙaƙa muna bazan bi sarran ku ba qad dalaltu in bi sarran ku na bata an gane ko ya kamata ka zamna akan dalili ba ka zamna akan abin da ran wani yake so ba shi yasa duk malamin da yace zai bi wani duk abin da ya faɗa zai bi shi duk abin da ya faɗa in ma gaskiya ne in ma ƙarya ne zai bi shi to wannan mutumin ya bace to dan haka in ko malami ya bace kaga akwai matsala kai da mutumin da wato komi matsayinsa na duniya komi dukiyar da ya tara komi yadda kai wato alakar ka da shi idan yayi kuskure a cikin wankan janaba bai sai da zai iya gyara ba sai ya tambaye ka kuma a ce kai ne yaron sa zai baka umarni kaga ba za a yi ba addinin Allah aiki ba qad dalaltu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni bisarran kunabata idan wa ma ana minal muhtadin to a wannan lokacin ba zan kasance daga cikin masu shirya ba Allah ya sanya mu daga cikin masu shirya qul inni ala bayyinatin min rabbi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih in al-hukmu illa lillah in al-hukmu illa يقص الحق وهو خير الفاصلين قل كتيد سوء إنيني على بينة من ربي إنا أكن شريعة دقا وجن أبنجينا ما لمن بلاغا سكتي إن كجي على tana nuna cewa mutumin nan yana akan abin da yake ya san ciwon kansa in ka jifi to mutumin nan yana fagamniya bai san ciwon kansa ba da ka ji ala cikin qur'ani mutumin nan ya san aikin da yake yi alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم على هدى من ربهم كان سنة أكشنا قوة جنسه أما نكاجي فيه to an shiga cikin matsala ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna da kaji fi dhalalin mubin ka ga ba haka ba wato fi ana cikin wato kamar an fara cikin rijiya ba sai inda ke ba ala kuma kamar arrakib ne yana saman abu yana hango abin da yake nisa mun fahimci wannan da kyau ko malaman balaga sun ka faɗi wannan in sun yi kuskure su suka yi kuskure kul ka ce da su inni ala bayyinatin ni ina akan shirya malaman luka suka ce bayyina sifa mushabbaha ce daga fi'ili sulasi na bana waɗansu kuma sun tafi cewa daga fi'ili ruba'i ne amma zance mafi inganci bana an gane ko yabinu sai ta zamanto ala wazni fai'al tunda bana asluhu bayana ne to fai wato bayyin sai zamanto an ƙara ya ulli kinan fai'il an gane ko wato in ya zamanto fi'ili wato ajwaf ne yana da matsala a tsakiyarsa wato ko ya'un ne ko wawul asalinsa to idan aka zo wajen sifa mushabbaha sai a maida shi ya'un kaga sada ya shugabanta ya sudu yana shugabanta ko ai wawun ne sai an ka ce sayyidun sifa ce mushabbaha hana sai an ka ce yahunu sai an ka ce hayyinun abu ne mai sauki mata ya mutu sai an ka ce mayyitun an gane ko wato wanda yake matacce akwai mata ya mutu akwai mata ya mitu akwai mata ya matu shi guda uku gare shi to kaji dai mayyit shine abin nan waɗansu malamai suka ce an yi tanasul wasfiya da an ka ce inni ala bayyinatin min rabbi kenan inni ala hujjatin qati'atin ina akan hujja wadda take yankakka wato tabbatatta waɗansu malamai suka ce shi yasa ake kiran mu'jiza bayyina wato mu'jiza ma da Allah ya ba annabawa ana kiransa bayyina sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina mai dalali ne ce ka falaqil bahri kamar wato yanka teku da aka ko raba ta biyu da aka yi wa inzalil manni was salwa kaga wannan mu'jiza ce Allah subhanahu wataala ya nuna an gane ko to waɗansu malamai suka ce a'a nan inni ala bayyinatin min rabbi inni ala hujjatin bayyinatin min rabbi kenan sifa ce an shafe abin nan waɗansu malamai suka ce a'a an yi tanasul masfiya kamar alhasana ta koma yanzu ba ana nufin wato fi'il alhasana ba a'a hasana kawai aiki na gari ma yanzu ana kiran shi hasana an manta da asalin kasancewar shi sifa har ya kuma matsayin suna ne ake amfani da shi haka wasu malamai suka faɗa ala ayyati hal dai ko ka dauke ta wancan ko ka dauke ta wancan duka dai za su ba da ma'ana abin da ake son akai gare shi an gane ko wanda kuma maudu'i ne na alqur'ani ka ɗauki albayyina hujja da mu'jiza kaga yadda za ka yi in ka gada ma ka ɗauko annabawa gaba ɗaya ka ɗauko bayyinat bayyinat da aka ba su ina fata an fahimce ni in ka gada ma ka ɗauko annabi ɗaya daga cikin su mawdu'i ne na alqur'ani kaga menene amfanin bayyina wanda ya amfani da ita ya imani da ita yaya makomashi za ta kasance wanda bai yi imani da ita ba kuma yaya makomashi za ta kasance mawdu'i ne na alqur'ani in ka ɗauka bayyinat annabi Musa an bashi bayyinat annabi Isa an bashi bayyinat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi bayyinat yaya suka kasance ya waɗanda suka yi imani gashi nan dai abubuwa daban-daban sai kai mawdu'i na alqur'ani ko am ko khas qul inni ala bayyinatin min rabbi kace ina daga wato ina akan shiriya ko hujja kwakwara ko mu'jiza min rabbi wadda daga wajen ubangiji na ta fito ba wai yadda kuke faɗa ba kuna cewa akwai wanda ya bani wannan hujja wadda nake yakar ku da ita an gane ko hujja kwakwara shi yasa yazo cikin hadisi na Abdullah ibn Abbas wato yana cikin sahihi muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law yu'ta nasu bi da'wahum da za a ba mutane bi da'wahum da kirayar wanda suka yi kawai mutum in yace abu kaza haka ne ba za a tambaye shi hujja ba ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum da waɗansu mutane sun kira yadda wato jinin waɗansu mutane su ce wani ya kashe min mutum kawai aje a kashe shi ba gaira ba sabat ka karai ka karta inji malaman zaure wa amwalahum da dukiyoyinsu kawai mutum ya ga gidace wannan gida na wani sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Lakin albayyinata alal mudda'i, hujja tana akan wanda ya kira ya ce abu kaza nashi ne, ko ba haka ba, a riwaya ta Imamul Baihaqi wal yaminu ala man ankar, rantsuwa ta tabbata kan wanda ya musu, kace abu kaza naka ne, ka kawo hujja, kace ba nashi bane ce a ce alƙali ce to karanci, dole sai an yi haka, ko ba haka nan bane. a riwaya ta wato imamu tirmidhi lakin albayyinat alal wato wal yaminu alal mudda'a alaihi rantsuwa ta tabbata akan wanda an ka kira yas akan shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abinda ake nufi da albayyina anan qul inni ala bayyinatin min rabbi ina akan hujja daga wajen ubangiji na wa kadzabtum bihi sai kuka qayyata bihi da shi to nan waɗansu malamai suka yi sabani suka ce wakar zabtun bihi ya kamata a ce wakar zabtun biha kun ƙaryata da ita domin albayyana an gane ko sai malamai suka ce a'a wai ana rufin ita bayyana ma'anarta tana ɗaukar ma'anar al-burhan hujja kenan wa kazzabtum bihi kenan an maida damiri zuwa ga ma'anar al-bayyina ba a maida shi zuwa ga lafazinta ba wanda ɗaya ne daga cikin usulubin larabci waɗansu malamai suka ce a'a wa kazzabtum bihi ai ala bayyinatin min rabbi kun ƙaryata da ubangiji na wanda nake kira ku zuwa gare shi an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a wa kazzabtum bihi ai wa kazzabtum bil qur'an kun ƙaryatar da al-qur'ani domin al-qur'ani mu'jiza ta ce wanda Allah subhanahu wataala turo ne da ita an gane ko waɗansu malamai suka ce wakazzabtum bihi ay alhaq kun ƙaryatar da gaskiya ko ko wakazzabtum bil islam kun ƙaryatar da addinin musulunci to duk waɗannan maganganu ba su karo da juna ba duk wanda ya ƙaryata hujjar da manzo ya zo da ita ya ƙaryatar da alqur'ani wanda ya ƙaryatar da alqur'ani ya ƙaryatar da Allah wanda ya ƙaryatar da Allah ya ƙaryatar da gaskiya wanda ya ƙaryatar da gaskiya ya ƙaryatar da musulunci biya matsala babu matsala duk yadda kake so ka bai da zamirin قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به أبن نند كتي نيما أكاوش دقوقاوا ما اسم الموصول اللي أنك مش مبهم ما عندي ما تستعجلون به أبن كتي قوقاوا أكاوش مينين شي قوقاوا أكاو عذاب سكيسون أكاو ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون أتكين سورة الحج ويستعجلونك بالعذاب wato walaula ajalun musamman la ja'ahum al'azab wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddu dan haka dai suna neman a kawo azaba kenan ma indi ma tastajuna bihi ma din nan yana dauka al'azab azabar da suke son a kawo wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab wa id qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adabin alim domin hijarar sai ita take dauke da azaba in ma ka bai da su zuwa ga hijara ishara in ba ka mai da su ga azab duk dai kuma zuwa ga azaba ko kuma ana iya cewa abinda suke cewa a kawo shine ita ce alkiyama ta tsayu Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati lafi dhalalin ba'id in ka ga dama abinda suke son a kawo ismul mawsul tana iya dauka duk abinda suka ce a kawo za a iya kawo shi ko ba haka ba al'ada ce kuma ta kafirai duk annabin Allah da yanzu sai an ce to kace a kawo azaba qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ko ba haka ba al'ada ce kafirai fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin azo da azaban yanzu gauce amma ina raki gare su da tazo qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan madha yasta'jilu minhu al-mujrimun afumma idha ma waqa'a amantum bih ba ku iya daukar azaba Allah a wajen Allah kuma ba nesa kuke ba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu eh qariba kusa yake a wajen Allah a wajen Allah ba nisa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ata amru Allah fala tastajilu kai baka san Allah bane shi yasa kake to Allah ya kawo azaba Allah shi mun tsari da kafirci ala ayyati hal dai ma tasta'jiluna bihi ko azaba ta duniya ko ko kiyamar suke jiran ta tsayu shine wato ma indi ma tasta'jiluna bihi abin da kuke so a kawo na azaba ko kiyama ba a waje na yake ba wannan ya nuna cewa yana wajen Allah subhanahu wataala inil hukmu illa lillah hukumci yana wajen Allah malama har da alqur'ani sun kace wannan yana daga cikin mutashabihatul alfaz a cikin suratu yusuf wannan ya zo so biyu anan ya zo so daya to kaga nan inil hukmu illa lillah yaqussu alhaqqa ko yaqdi alhaqqa a cikin suratu yusuf inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun anabi inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun da haka sai kai hasara kai mai har da alqur'ani ka azo kana cikin an'am ka tuma ka fada cikin yusuf ko kana cikin yusuf ka dawo cikin an'am ko kana wuri na ɗaya cikin suratu yusuf ka tashi ka sai wuri na biyu ko kana wuri na biyu ka dawo baya kai dagar dagar an gane ko inil hukmu illa lillah hukumci na Allah ne hukumci kala biyu ne akwai hukumci ash-shar'i na shari'a akwai hukumci al-kauni wanda ya shafi tafiyar da al'amura na rayuwa to hukumci al-kauni in Allah ya umurni da shi ba a samu sabani inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in wannan ba yadda za a yi a samu sabani da Allah ya ce ya zamanto la ya takhallaf amma hukunci na shari'a shi ne in Allah ce a yi sai a samu ɗansu ce ba sa an gane ko to wannan shi ne hukunci don haka in hukunci ya zamanto hukunci ne kauni to wannan babu matsala tabbas sai ya tabbata amma shar'i wani in ya ga dama zai yi wani kuma in ya ga dama ba zai yi ba shi yasa zaka fahimci cewa hukunci na shari'a Allah yana bada shi ga wani amma hukunci na kauni wannan yana ga hannun Allah subhanahu wataala an gane ko wal qad atina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata kaga nan da anka ce shi kadai yake da shi to na kauni yana nan tare da shi shar'i kuma yana iya bada shi ga wanda ya gada ba ana iya ba annabawa hukunci ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas sannan bani isra'ila an basu wal qad atina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu an gane ko dole sai mun fahimci wannan an ba masu gyara aure an gane ko fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ana iya bada hukunci wannan Allah subhanahu wataala ya ce ya basu an gane ko to dan haka dole dalibi ilimi ya fahimci wannan ka a sai ai ta bankaura in al-hukmu illa lillah hukumci yana ga Allah ya qussu al-haqqa imam asim da imam nafi' da imam abu ja'far sun karanta ya qussu al-haqqa da sadun an gane ko ma'ana Allah yana bada labari na gaskiya ko yana karanta gaskiya wato malaman lugha suke cewa shi ya qussu al-haqqa ana iya ɗaukar shi cikin i'rabi maf'ulun bihi kina ya zama to ya qassu fi'lun wa fa'il al-haqqa maf'ulun bihi mansub an gane ko wadansu malamai suka ce a'a wato shi al-haqqa na'ibi ne anil maf'ul al-mutlaq ya qassu qassa al-haqqa Allah yana bada labari labari na gaskiya an gane ko bi ma'ana ya tulu in ji malamai sai an ka ce Allah yake ba da labari ya wato ya faɗa ma jibrilu jibrilu alaihi salam ya kawo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ko ya karanta muna shine ya qussul haqqa an gane ko dan kawai ne ce to an ce Allah subhanahu ta'ala ya karantawa to mu kuma ba Allah ne yake karanta muna ba ko ba haka ba sai a ce a bi wasitatu jibril kamar yadda aka ce an ba ku an wato laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sauka muku da littafi ai ta hanyar annabin ne muka samu littafi ina fatan ka fahimce ka san wani dan ta'adda na sai ya kawo maka maganganu da su tayar maka da hankali an gane ko kalima ta wato ya qussu sai a ce wato qassa ya qussu sai a ce alqasas in an ce alqasas suna ne na qassa ya qussu sunan abin da za a bada labari ko kuma alqasas qassa ya qussu qasasan wato ana nufin masdar ne wato da masdar da suna ana sun yi tarayya amma in an ce alqisas jam'i ne na alqissatu an gane ko shi ma mawdu'i ne na alqur'ani ibn kathir rahmatullahi alaihi ya rubuta qasasul anbiya sannan kuma imam al-wahidi ya rubuta qasasul anbiya ɗaya daga cikin manyan manyan malaman saudiya shaybatul hamd ya rubuta qasasul anbiya guda biyu na farko wato da ibn kathir da imam al-wahidi sun yi na annabawa duka gaba ɗaya a cikin littafi guda amma shi shaybatul hamd rahmatullahi alaihi sai ya zo yayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda sannan kuma ya zo yayi na annabawa daban ya rarraba shi da su an gane ko to a takaice dai qasas qur'ani zaka ga malaman adab suna rubuta littafi littattafai yadda kissoshi na alkur'ani suke tafiya domin akwai mazhabobi na adab abinda suke ce ma literature suna ganin yanzu kamar ana iya mai da alkur'ani irin kissoshi na duniya alkur'ani ya samu kowace irin kissa ta duniya kissa akwai khayaliya kamar muqama babu wani mutum da ake ce ma Haris ibn Hammam an gane ko da Abu Zaidi yace wakilahuma nakiratun la tata'arrafu shi na ya tsaya ya kaga wannan labari wata kissa ta faru amma za a kara za a rage amma ta Allah kowace daga cikin ta gaskiya ne kuma shi kadai ya san abin da ke cikin zuciya dan haka zai baka labarin daidai abin da ke cikin zuciya nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi to kaji bima auhayna ilayka hadha alquran abin da annabi Yusuf ya faɗa cikin zuciya sai babu wanda ya san sai Allah sai Allah ce fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makana wallahu a'lamu bima tasifun banda Allah babu wanda ya san wannan annabi Musa da aka jefa sanduna Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa banda Allah babu wanda sabin da faruwa wannan wuri dan haka shi kadai ne ba da labari cikakken labari duk labarin da ba na Allah ba wallahi ko na RC ne ko na Daily Channel ne ko na wani gidan radio ne wallahi ana samun ƙarya cikin shi na Allah ina ba samun ƙarya da haka musulmi ku san yadda za ku saurari waɗannan kafafen yaɗa labarai bai yiwuwa a ce kafafen yaɗa labarai na kafirai in sun ba mu labari ba sa yin ƙarya su waye su sai zama to babu da hankali mu mu san yadda zamu tace labari ba sai a ce duk a RFP ta faɗa to da RFP ta faɗa ka halin sanadi ingantacce cewa Allah ya ce duk abin da RFP ta faɗa ya karbe shi kamin shi dan haka ya qussul haqqa Allah yana bada labari na gaskiya ko kuma wato sauran qurra guda bakwai da mun kawo su ba wato sun karanta yaqdil haqqa Allah yana yin hukunci na gaskiya wajen irabi wajen su malamai sun wato wato doke shi matsayin maf'ulun bihi kenan da an ka ce yaqdi Allah yana yin hukunci na gaskiya fi'ili ne mudari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu 'ala al-ya'i mana'a min zuhuriha as-siqal da wawun da yawun in fi'ili ne da su karshe mu'tallul akhir don ba ba ta bayyana yad'u baka cewa yad'u mana'a min zuhuriha as-siqal amma in ya zamanto alif ce sa'a mana amin zuhuriha at-ta'azzur saboda ba ta bayyana ina fata an fahimce ni sai ka koma cikin littafin na hawa gani na dan tsakaruwa tsakaruma ne maf'ulun bihi ne wadansu malamai suka ce a'a wato na'ibun ne anil maf'ulul mutlaq ay yaqdi wato al-qada al-haqqa wadi wato kenan sai da mutum na'ibi ne akan al-maf'ulu al-mutlaq kamar da wadansu malaman luga suka faɗa wadansu malamai suka ce a'a wato mansubi ne ala naz'il khafid an cire harful jarra wani lokaci sai a cire harful jarri sai a yi man suna nasba ma'ana wallahu yaqdi bil haqqi a cikin suratul ghafir Allah shine hukunci da gaskiya to ba'ul din nan ba aka kawo sai an kace yaqdi al haqqa asluhu yaqdi bil haqqi أعجلتم أمر ربكم أي أعجلتم عن أمر ربكم أنا إيا واتو فئل دا ينا واتو حرف الجر أتيري ونكما بيد حرف الجر أكاو مشيشي وانا أسلوبي للغة تكاي بنتكي ذاك غانوشي إن كاي كراتو ميتو يقضي الحق الله ينا حكمتي نغسكيا حكمتي أنا سوى أي نغسكيا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل باتي أن تحكموا واتو بين المسلمين بكو بين المسلمين والكفار آه بين الناس كوا دكوا akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr dan As Allah ya kare yadda a gare shi yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza hakama al-hakim idan mai hukunci yayi hukunci nan ba ana nufin mutumin da ke hukunci na gari kawai ba a'a ko a gidanka za ka yi hukunci ya kamata ka yi hukunci na gaskiya fashtahada amma an yi itlaqi shi nan akan waɗanda suke kula da haƙoƙi na mutane sai yayi ijtihadi thumma asaba sai ya samu dacewa to falahu ajran yana da lada guda biyu wa in hakama idan yayi hukunci fastahada yayi ijtihadi akan iya ilimin da Allah ya bashi ga ilimi ga sanin halayen mutane thumma akhta'a sannan yayi kuskure falahu ajrun wahid yana da lada guda kaga wannan ya nuna cewa wato aiki ne wanda ya kamata mutum yayi amma da sharadi yana da ilimi yayi ijtihadi akwai hadisi na ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim wannan lafazi ne na imamul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana basharun ni mutun ne wa innakum takhtasimuna ilayya ku kuna kai ƙara kuna ɗaukaka hukunci zuwa gare ni wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd sashen ku tana yiwa ya fi sashen ku kwarewa wajen jance da karya wato harshe da iya magana fa aqdi lahu ala nahwi ma asma sai in yi masa hukunci ta hanyar irin yadda ni fahimta to kaga alƙali ana iya ayyudare shi a sabu wanda yake da wayo ya juyar da shi thumma qadaitu lahu wato faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi shay'an duk wanda ni bashi haƙin dan uwansa fala ya'khudhu kai ya karba fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar domin wuta ce nake bashi to ina ga shi mu ne yanzu na annar malaman balaga suka ce wato wato ana nufin abinda bi ma sai ulu ilai shi domin ba wuta ce mutum mutane suke ci ba a yanzu mutane suna cin dukiyar mutane ai ba su ga wuta suke ci ko suna shan AC ma da wannan wutar ko ba haka ba kaga ba su ga wuta ce a'a bi ma sai ulu ilai da an kace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara yanzu abinci da suke ci mai dadi amma zuwa gaba zai koma wuta ina fata an fahimce ni ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ana nufin zuwa gaba wuta ce za su ci ba wai ana nufin mutum yanzu ce suke ci ba bi itibari ma sai kunu ilahi kenan dan haka ya kamata ka fahimci wannan a cikin ilimin balaga an gane ko to dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Buraida al-Aslami wanda yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin Mustadrak na Imam al-Hakim Imam al-Baihaqi ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-qudatu thalatha wato alƙalai guda uku ne ba ana nufin alƙalan duniya guda uku bane a jinsin alƙalai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kawai sai to kaje manzo ya ce alƙali guda uku ne to garin mu ma ai alƙali sun fi goma kaga hadisan na ai ƙarya ne jinsin alƙalai yake nufi malam yace qadiyani fil nar akwai alƙali biyu wuta za su Allah shi mu tsari wa qadin fil janna akwai alƙalin da zai je aljanna rajulun qada bi ghairi al-haqqi najrun min namiji da wannan suka ce mace ba ta yin alƙalanci dan ya ce rajulun qada bi ghairi al-haqqi an gane ko mace ba za ta yi hukunci ba game da al'amari na jama'a sai dai wanda ya shafe su tsakanin su mata in tana da ilmi da wannan ma wasu malamai suka ce hatta da jumu'a da Allah ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah mata bai zama to wajibi gare su ba su je jumu'a wato wato zuwa ne da maza kenan sun yi aiki da kalma ta rajul tana daukar mafhum rajulun qada bi ghairi alhaqi mutun ne wanda yayi hukunci ba tare da gaskiya ba fa alima zalika ya san ƙarya yake yi fa zaka fin nari wannan zai shiga wutar jahannama wa qadi la ya'lam alqali ne bai da sani yana son ya samu matsayi amma bai yi karatu ba sai ya bi wata hanya aka samu waɗanda suka ɗora shi fa ahlaka huquqan nasi sai ya halakar da haƙoƙin mutane fa huwa fin nari yana a cikin wuta wa qadin qada bil haqqi alqali wanda yayi hukunci da gaskiya fa zaka fil jannati wannan yana cikin aljanna an gane ko akwai riwaya daga Ali ibn Abi Talib wato Imam al-Baghawi ya kawo cikin sharh sunna sannan akwai irin wannan riwaya wadda ta zo da wannan ma'ana wadda riwaya ce ta Ibn Umar Imam al-Tabrani ya kawo ta dan haka wannan hadisin bai tsaya ga wannan sahabin ba kadai idan kai da wadansu suke suke tsawon tsammani an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu dan haka dole ne hukunci ana bukatar ai hukunci da gaskiya kuma hukunci in an yi shi akwai lokacin da lokaci an warware shi ɗaya daga cikin malamai Imam al-Wansharisi a cikin Idahu Salik ya kawo wasu ka'idodi guda hudu da su malamai suka kawo waɗanda su suke nuna cewa an yi hukunci dole a warware shi sha'ir yace idza qada hakimun yawman bi arba'atin fal hukmu muntaqidun min ba'd ibrami khilafu nassin wa ijma'in wa qa'idatin thumma qiyasin jaliyin duna ibhami yace idza qada hakimun yawman bi arba'atin idan mai hukunci ya hukunci da abubuwa guda hudu fal hukmu muntaqidun hukumcin nan zai warware an warware shi min ba'di ibrani bayan an tumka shi khilafu nassin kai hukunci ya saba ma aya alqur'ani hukuncin ka ya warware wa ijma'in kai hukunci da wato abin da ya saba ma ijma'i na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hujja ne wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'mini kamar da su malamai suka fi akan haka wannan ka'ida wa qa'idatin da abin da ya saba ma ka'ida ta musulunci ingantatta an san da ita sai ka zo ka yi hukunci sabanin ta ko ba haka ba thumma qiyasin jaliyin hukuncin da ya saba mai qiyasi bayyananne babu shakka a cikin sa to wannan hukuncin za a warware shi duna ibhami duna wato ibhamin ba tare da wato abin nan ba samun kamar wahala ko kuma samun domin ibham shine abu ya koyu waɗanda abubuwa sun fito bayyane an gane ko dan haka dai dole in za a yi hukunci sai an yi hukunci da gaskiya ɗaya daga cikin shu'ara shi ma da ta yi mai daɗi yana bayyana halin masu hukunci a zamanin su tunda mun kawo ilal yaqdil haqa shi ne adalin da ya samu ka kawo wannan hukunci na alƙalanci yace qudatu zamanina azhawlu susa عموما في البرية لا خصوصا ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا يتقضات زماننا alƙalan zamaninmu azhaulu susan sun koma barayi sun waye gari sun koma barayi umuman fil bariyati yace gaba ɗaya cikin al'umma yace kai la khususan babu wata khususi gaba kakkacewa ne kowa ne dukkan su barayi ne yace walau inda tahiyyati safahuna ko da wajen gaisuwa muka hada hannu da su la sallu min ayadinal fususa da sun jaye mu da zabban da a cikin hannunmu alfas wato fusus da ne alfas zobe kenan an gane ko to amma wannan sha'ir ina ganin wani alƙali ne masa zalunci shi yasa ya faɗi wannan ba a rasa alƙali ne gaskiya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba akwai daga cikin mashhuran alƙalai na musulunci qadi iyas an gane ko za ku ji malamai suna faɗin ƙazo iyas alƙali ne mai kaifin hankali domin nassi bai isa sai an haɗa da kaifin hankali ƙazo iyas wani mutum ne yana tare da abokinsa daga cikin kisoshinsu da suke basuwa sai wannan mutumin suna tare da ƙazo iyas sai wannan mutumin suna tare da abokinsa afuwar sai mutumin ya ba abokinsa ajiyar kuɗi bayan ya ba shi ajiyar kuɗi zai yi balaguro sai ya dawo sai ce wani kuɗin nan amanar ne baka sai ce amana ai baka bani amana ba shi yasa in za a bada kuɗi a yi shaidu haka Allah ya ce aka yi sama aka yi ƙasa duk abin da za a iya ce ƙarya ne kala yana ɗaukar abin wasa har ya gane abin gaskiya ne kuma babu shaidu shi kenan sai dai inda ƙazi iyas ya ce ma ƙazi iyas to fa akwai matsala ya ce me aka yi ya ce wani mutum ne abokina na bashi kuɗaɗe a jiya masu yawa kuma yanzu na dawo ya yi musu waɗannan kuɗaɗe kuma babu shaidu babu shaidu ya ce babu shaidu ya ce to akwai matsala sai kadiyya sai ce to zuba matsala ka ga ya mishi zaka kawo shi kara anan yace a'a yace to je sai bayan kwana biyu zan kira ka sai kadiyya sai saka kira mishi wannan mutumin yace mishi to kaga duk garin nan na samu labarin babu amintaccen mutum irin ka ina son in tahi umra zan baka ajiyar kudaden mutane na shari'a da zinariya da komai da komai an gane ku sai Allah ya dawo da ni zan baka ajiya insha Allah shikenan sai kazi iya sai aka kira wancan mutumin yace ka je wajen mutumin can ka ce ya baka dukiyar ka in bai baka ba za ka kawo shi ƙara a yazo wannan mutumin yazo ce kai bari kaya na ce ƙarya kake yi bari dukiya ta ce ƙarya kai ce to wallahi yanzu na gane da gaskiya kai zani gidan alƙali sai na kai ka gidan kazi iya sai ce kai tsaya maki a cikin ka jami'a asara to amshi kuɗin ka sai ya bashi bayan ya bashi kuɗi ya mai masa da kuɗinsa yanzu sai bayan sati ɗaya sati biyu sai wannan mutum ya zo gidan qadi iyas yace alƙali ya zan san balaguro da zaka yi yace a'a alƙali wato wannan balaguron nayi tunani na fasa yace te ka ba mutane wuri Allah shi kada Allah shi yawaita irin ku cikin al'umma musulmi kaga da wayo ya ga inda za a ci mai yawa sai ya kona da shi alƙali sai ya zama to zaki mai hankali wajen rabon wato abin nan wajen shari'a saboda kowa yana son ya zalunci wani ne akwai wahala mai gaskiya sai ka iske bai bai da baki bai da wayo bai da manya bai da kuɗaɗe bai san yadda zai iya fitar da kanshi ba an ba da ƙasa shi ma wani alƙali wani wato mashhurin alƙali ne ya iya shari'a sosai sai wani daga cikin shugabanni na musulmi ya ji labarin musulmin nan ya iya shari'a kuma a shi ne shugaban garin sai ta to bari in ga yadda zan yi sai sa wato yayi rawani sai ya je da raƙumi bayan ya je da raƙuminsa sai wani mutum ya zo daga ciniki sai mutum ya kama raƙumi sai raƙumin nashi ne mutum ne ya ce a taimaka mishi an gane ko sai ni taimaka mani ɗauko ka abin da suka ce ma kuturu na saka a baya bayan mun ci gaba da tafiya yanzu an shigo gari ka ce raƙumi naka ne ya zai ya gane aka ja rikici aka je gidan alƙali sarki yana da rawani amma ba gane shi bane sannan kuma ana rikici tsakanin an kawo kuɗaɗe wato mutum ne yana sai da mai to kuma wani mutum ya zo sayan mai a wajensa yana rike da burgami na kuɗi sai wannan mutum ya ce ai burgamin nashi ne shi kuma wanga ya ce nashi ne mai sayarwa ya ce nashi ne wanda ya zo sai ya ce nashi ne aka zo gidan alƙali aka shiga aka yi ma alƙali bayani sai ce to babu matsala ina kuɗaɗe da aka ce ga su ce a kawo su ina mai raƙumi ya ce gani ya ce to ku je gobe da safe sai ku zo shikenan safiya ta waye sai aka zo da safe da aka zo sai alkali ya ce ina mai sai da mai ya ce gani ya ce ina wanda kuma ya zo sayan mai ya ce gani ya ce to wannan mutumin da ya zo mai sai da mai ya ce ku yi mai budoli ku ba shi kashi ya ce shi kuma wannan ina wancan mai raƙumi mutane wanda ya ce zo ya ce to zo mu je suka je cikin kara ya ce to kai je wajen raƙumin wancan ya je ya ce kai je wajen raƙumin ya ce ya zo kun gane ko sai ya dawo da su sai ya ce ma wannan mutumin da bai da rawani a kiɗa mishi kashi a yi mai dukan tsiya aka yi masa dukan tsiya shi kenan sai tafi sai bayan an tashi daga shari'a sai sarki ya dawo sai tambaye shi ya aka kai wannan hukunci haka ka bambanta tunda ni raƙumi tabbas nawa ne amma ba sai da an kai gane raƙumin nawa bane sannan shi wancan mutumin wanda yake sai da mai ya aka ka gane kuɗin ba nashi bane yace lokacin da aka kawo min kuɗaɗen shi mai mai ya ce kuɗin nashi ne yace to sai na ɗauki kuɗin da daddare nika nisa aka kawo babban roba ko akushi sai na zuba kuɗin ciki da safiya ta yi sai na ga babu alamun mai cikin kuɗin sai na gane lalle tabbas ba kuɗin shi bane domin mai sai da mai dole kuɗin shi su zama su suna dauke da mai ko babu matsin mai yace shi kuma raƙumin da dinsa shi cikin kara lokacin da ka je wajen shi raƙumin sai ya nuna ya san ka shi ko wancan lokacin da ya je sai raƙumin ya yi nuna bai san shi ba yace wannan ya nuna raƙumin ba na shi bane yace to bari zan yi maka kyauta babba yace a'a aiki na don Allah nake yi ba ni bukatar kyauta dan haka dai alƙalanci wani lokaci malamai suka ce ya ta'ayyan yana zaman towa wajibi amma sai mun bambata alƙalanci da wato fatawa alqada hukunci ya zan wajibi fatawa kuma malami yake bada ta ba dole bane ka dauka in kaga dama kana iya ajewa kuma yana daga cikin abubuwan da malamai suka ce wani lokaci dole sai an samu malami mai ilimci wanda in ya zaman to ba wanda zai iya to ta zaman to wajibi akan ka domin ba za a bar wato haƙoƙin mutane ba su wato tozarta kamar ilimi ne na wato a tarjama dole musulmi su tashi koyi ilimin tarjama saboda mi saboda su isar da sakon Allah su ji abin da ake faɗa kan su su san yadda su kare addinin musulunci falsafa ilimin falsafa in mutum zai yi karatun falsafa musulmi ne ya san addini da kyau yana da kyau saboda ya musu raddi da sharrin nasu an gane ko da karatun abin da ya shafi wato aboka abin da suka ce ma lauya an gane ko ko barista yana da kyau musulmi su yi shi saboda kada mu zauna ana cutar da mu ba mu iya kare kawunan mu amma a yi don saboda gaskiya mutanen ƙasar italiya a babbar mahkama an gane ko kotu ta italiya aka rubuta kalmomi guda hudu khilalat sarsara tadhi'ul haqiqa in dai ana yawan cece ku ce to yanzu na gaskiya tana bacewa dai daga cikin ma manyan manyan marubuta na kasashen larabawa ya rubuta littafi sunansa mawsu'atul muhamil arabi imran muhammad boris borois wato ƙasar Iraki da Suriya da ƙasar Ordon da ƙasar Kuwait ya haɗa shari'o'in da aka yi. Musulunci ne ya ce a tabbatar ma mutane da gaskiyarsu kun ga kissa ta Bashir da Bishir da wato abin da Mubashir waɗanda aka yi sata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suka ɗora ta akan wani Bayhudi wato Imam Tirmidhi da Imam Al-Hakim sun kawo ta aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba cikin riwaya ta Ibn Jarir ya kawo cewa an ɗaura ta akan wani Bayhudi wanda yana zuwa a gidan ana kiransa Zaid ibn Samid Bayhudi ya ce wallahi wallahi ma saraktuha ya abul qasim yace wallahi ban saci kayan mutane ba walakin turihat alai amma an jefa mini wannan sata wadansu malamai suna kiran wannan bashir ana kiransa wato bashir aba tu'ma shi yasa wadansu malamai ba suke cewa da ake ce musu tu'ma bin ubayd ta yi malamin ba su ga kalima ta aba ba sai suka karo shi sa aka samu sabani kan sunansa shi wato wannan qatada bin nu'man yana da amminsa wanda ya sai wani abu gari da ake cewa ad-darmak addarmak ya sanya shi a cikin mashruba ko mashraba malaman lugha suka ce daki ake cewa mashruba ko mashraba kaka san amanin wurin sha sha an gane ko aka yi sata aka tsora ma wadansu mutane labid dan sahal da sauran wadansu mutane har dai karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kata da yazo wajen sa su ko waɗannan banu ubayd su ne suka yi dauka sai suka nemi wanda zai kare su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa usayd bin urwa an gane ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce makata da ya za ka soki mutane ka dora musu abin da busu ba ya ce wallahi na yi fatan a ce da ma dukiya ta na biya wannan baffa na da ya fi sauki a gare ni ko ba haka ba karshe Allah ya sabkar da ayoyi aka ce a mayar ma wannan mutumin da haƙƙinsa shi kuma bai hudi Allah ya kare shi ku dibi wato irin adalci na addinin musulunci shi wannan bashir kin wato da yake munafiki ne karshe sai yayi ridda shi yasa Allah ya saukar da aya wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda a karshe je ya zauna wajen wata mata ana kiranta sulafa bintu sadin bintu sahid wato sun ce bintu shahid wato sun ce bintu sumayya bin sumayya amma kuskure na a'a bintu shahid ne kamar da zuwa cikin dur al-mantu dan haka dai musulunci ya ce ayi gaskiya ba yahudi an dora masa sata amma alqur'ani ya kare shi inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah amma yanzu kasashen turawa sai ai maka adalci kasashen musulmi baka ga adalci a ce ma baka da hankali in dai baka da abin nan to babu ni bayani wato qatada dan Nu'man a cikin wannan riwaya yake cewa babban sa da aka zo masa da wannan makamin nasa da aka sace da kuma abincin yace qad asha au asa asha ya kusa ya makamce ko kuma asa yana kusa ga makamcewa sai ya dauki wannan takobin yace huwa fi sabilillah na bada shi a cikin daukakar da kalmar Allah yace fa fahimtu annahu qad hasala islamu sanan ni gane musulunci shi ya inganta nan ina shakka amma tunda ya bada takobin sa akwai alamun cewa musulunci ta ingantaccen musulunci ne to da haka musulunci ya ce ai hukunci da gaskiya ala ayyati hal inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne ya qussul haqqa yana bada labari na gaskiya ko ya qdil haqqa Allah yana hukunci hukunci na gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shine mafi alkhairin masu rarrabewa dan haka dole ne mu gane cewa mutumin da yayi laifi ya san cewa yayi laifi kada mu kare shi domin ya nemi gafara Allah ya samu gafara tun da nan duniya amma da an kare maka ne sai an yi aikin banza kuma kowane mutum abin da ya aikata wallahi ya san cewa Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama sannan abu na karshe ka yi laifi ka dora ma wani laifi ne saman laifi wa man yaktib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina Allah shi mai tsani da zalunci mala Allah ce mi qul law anna indi
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم وهو أعلم بالظ والله أعلم بالظالمين يا زن واجبي على ربا قل كتير دسو القرآن كينا gashi gaba alaran mu kuma hafizin alqur'ani to ba mu sani ba alaran mu yau ko akwai wata matsala ko zafin nan ne yake bugun alaran mu sosai ko ko dai wani abu ne dai Allahu a'lam ko mu'jiza ce ta alqur'ani don inna sanulqi alayka qawlan thaqila wa innahu lakitabun aziz ya buwaye duniya gaba dai duk wanda yace bai kuskurci alqur'ani ku ce kariya yake yi mu mun ce kariya kake yi don Allah ce innahu kitabun aziz Kul ka ce da su, lau anna indi ma tastajiruna bihi, da dai abinda kuke neman a gaugauto da shi na azaba, ko abin da kuke nema a gaugauto da shi na tashin alkiyama an gane ko wato indi a waje na yake laqudiya amru baini wa bainakum da an zartar da hukunci tsakanin da ni da ku domin da na har kashe ku na huta ni abin da nake bukata mi nasara wanda ya nuna shi al'amari ba ga hannun wa yake ba ga hannun Allah yake ba ga hannun annabawa yake ba da mutanen annabi nuh alaihi salam suka nemi ya kawo azaba kai tsaye ya gaya musu qalu ya nuhu qad jadantana فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين إنما يأتيكم به الله Allah ne yake zuwa da azabar bani nake zuwa da ita ba ko ba haka ba dan haka duk abin da zaka yi waɗanda suka kama Sheikh Ahmad Suleiman hafizan Alqur'ani suna ganin sun ci bulus ko ba haka ba suna ganin hafizan Alqur'ani su dora masa kaya su yi masa wannan wulakanci malam yace sabka Alqur'ani biyayye da rabi saboda shi bai yi asara ba yana karanta alkur'ani su gane suna ƙara yin zurfi da cikin ramin bala'i ba sai ga shi ƙarshe an kubutar da malam sai ga shi ƙarshe sun koma suna yaƙi sai ga su ƙarshe sun shiga hannu sun walakanta duniya kafin lahira ba a samu duniyar ba sannan kuma lahirar abin da yake jiran su in musu yana da yawa don haka bari ganin ka taɓa malami na Allah Allah ya kyale ka ko ka taɓa mutum da gari Allah ya kyale ka wallahi tana yiwuwa abin ba nesa yake ba wallahi tana yiwuwa abin ba nesa yake ba taɓa mutum na Allah ko malami na Allah wallahi bala'i ne ba yadda za a yi kai ka ba kanka kariya ko wanda yake goyon bayan al'amarin ka ka ba shi kariya kuma shi Allah waɗanda suke masa aiki ya ji masu kariya mutumin da karatunsa na alkur'ani a nan dai a Najeriya ne dai ban sani ba shi ne mutum na farko wanda ya fara fitar da kasat na alkur'ani complete an yi wa'azin kasa da shi dubbai shi kanshi bai san wurare na wa'azin kasa irin waɗanda ya halarta ba wuraren tafsiri bai san iya waɗanda ya halarta ba amma ƙato ko ba haka ba mashayin giya da ƙwaya ragaitacce ya zo ya kama malami na Allah ya zo ya ɗauke shi kai shi sai an bashi kuɗaɗe duniya ta rikice to wallahi an ka ce haka za a yi wallahi kowa zai rasa abin da yake bukata aiki na Allah ka bari a yi wanda ya iya ɗauka ya ɗauka wanda bai ɗauka babu da wuta babu da aljanna iyaka na Allah ne shiryan mu kanmu muna fata Allah ya tabbatar da mu akan ta mu koma ga Allah amma a koma a ce a malamai sun yi kaza za a yi ma malami kaza wallahi ku yi canza waɗanda suke yi da ku yan siyasa waɗanda suke yi da ku ku yi da su masu kuɗaɗe sun tara kuɗi in kun je gidajen su za ku samu yan siyasa suna da kuɗi za a samu mu malamai da almajirai ga malamanmu da mu almajirai ba mu da komi a gidajen mu Qur'anin ne na kawai sai karatu da muke yi muna roƙon Allah kuma muna fatan kasashen mu su zauna lafiya kuma muna ma kasashen mu fatan alkhairi muna ma shugabannin nan mu roƙon Allah inda suka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya dawo da su akan gaskiya baki abin da muke yi kenan babu wanda muke ma fatan sharri kuma babu wanda muke gurin wurin sa domin mai da'awa ya gadi aikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani aiki a duniya wanda ya kai aikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka matsayinka kowane iri na mu wallahi wallahi ba mu ɗauke shi wani matsayi ba dan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam muke kallo kai matsayin ka na duniya ne mu ko matsayin da muke kallo wanda muka gada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za yi haɗin yi kwaɗayin wurin ka menene kake da shi wanda kai irin wanda za a kusanta shi da hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka ya kamata kowa ya san matsayinsa Allah shi mu mai kyau قل لو أن عندي ما تستعجلون به كتي دادي أبند كتي بقاتا نأذابا كوكما نتاشا القيامة عندي أنا وجينا لقضي الأمر بيني وبينكم دادي أني ستاكاري أنغاني كو وتتامت مره بيني وبينكم أكاني نادكو والله أعلم بالظالمين الله سبحانه وتعالى شيني ما في سني دا الظالمين كوني كوكو كوكو والله أعلم بالظالمين الله شيني ما سني دا الظالمين وانا أنا كاوشي ما لم يسكتي أكان التسليم الجدلي abinda ake kira at-taslimul jadali shine an sakan maka dan saboda a tattauna amma ba wai dan ba a san shi wane ne azzalumi ba ba wai da ni da ku ba san azzalumi bane wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin shi ya san cewa ko shi ko su akwai wanda akan bata akwai wanda ake gaskiya tabbas shi ne akan gaskiya su ne akan bata amma sai a bar dama at-taslimul jadali dan a gani Allah makaranta aya ta karshe an nuna lokaci yayi sai mu tsaya da karatu wa indahu وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده أوجان الله yake shi kadai mafatihul ghaibi taskokin gaibi ko mafatihul ghaibi mabudai na gaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake cikin wato saman kasa ko tudu wal bahri da kogi inda akwai ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata wato abin nan takadda ko mu ce kunne ko kuma abin nan ganye kamar da suke faɗa illa ya'lamuha face Allah ya san wannan wala habbatin fi zulumatil ard babu wata kwaya a cikin duffai na ƙasa wala ratbin koda ta kasance danya ce ko ko koda wani irin abu danye ne wala yabisin koda busasshe domin dama abu ko ya kasance danye ko ya kasance busasshe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi wanda yake bayyananne ko illa fi kitabin mubin yana cikin littafi wanda zai bayyana ko Allah ya bayyana komai a cikin sa ko ko komai yana bayyana a cikin sa shine wato lauhil mahfuz da haka an nuna mini lokaci yayi nan ya kamata mu dakanta wani dan uwa yace a suna ma yan uwa da azumi na Sha'ban ana yawaita azumi a cikin sa duk da yake akwai zafi sosai mun san cewa sai wanda yake iyawa wani tana yiwa yana da AC wani kuma zai iya yi wanda Allah ba ikon yi zai iya gabatarwa nan za mu tsaye da karatu na wannan sati sati da muke yi insha Allah rabbul alamin sai ranar sai wato sai farkon Ramadan ɗaya ga watan Ramadan daga karfe uku zuwa karfe hudu in Allah subhanahu wataala ya bamu iko za a ta da karatu da izinin Allah abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh